أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله kai muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake kawo mu wannan rana ta Laraba wanda yau muna 17 ga watan biyar hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda shi daidai da 23 watan 1 2019 muna cikin suratul baqara sati da ya wuce mun tsaya akan aya ta 108 insha Allah akan ta zamu tashi yau
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
الله سبحانه وتعالى ayoyin da muka karanta wadda sati da ya wuce yana mana bayani akan abin da ya shahi nas Allah madaukakin sarki a cikin wannan alkurani mai girma akwai wasu ayoyi wanda aka shahe mana ko kuma wanda Allah madaukakin sarki ya canza su ya kawo wanda suka hi su to saboda haka sati wanda ya wuce mun kana maganar malam wanda yake Ahmad Shakir yana bayani akan cewa Allah subhanahu wataala yana aikata abin da ya ga dama babu kuma wanda zai ce mishi dambi kina a cikin littafin shi yana iya karawa yana iya ragewa yana iya canzawa wannan mulki ne nashi subhanahu wataala yace kenan wannan ya saba ma abinda yahudawa suke zargi na Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa yau ya hudi kaza gobe ya hudi kaza lokacin da aka samu nas mana kenan shahe wasu ayoyi kenan Allah madaukakin sarki yana abin da yake so amma ya kawo ta magana wanda ya ce wannan magana ce wadda take da'ifiya wanda za a ture ta shi ne magana ta abu muslim al-asfahani al-mufassir shi yana magana cewa kamar da malayaka magana shi anan ya ce lam yaqa shay'un min zalika fil qur'an a irin abin da ya shahi nas ko kuma shahe wasu ayoyi a zo da wasu yace shi babu bai ma faru ba a cikin al-qur'ani mala yace wa qawluhu da'ifun mardudun marzul ya ce wannan magana ce tashi mai rauni ce kuma wanda za a ture ta a maida mashi kayan shi bata da ma'ana kenan tunan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da wannan mana a shahe aya a kawo wata sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa am turiduna an tas'alu rasulakum yanzu ku ko kuna so ne ku tambaye annabinku kama su'ila Musa min qabl kamar yadda yahudawa suka tambayi annabi musa alaihissalam kahin ku wa man ya tabaddal kufra bil iman to duk wanda ya canza ya zabi ko ya sayi kahurci da imani faqad dalla sawa as-sabil to wannan mutumin ya bace ma hanya mai kakkiya totar wanda za ta kai shi gidan aljanna to wannan aya mai girma Allah subhanahu wataala yana yin hani ne daga yawan tambaya mana ana magana kai tsaye da sahabai na manzo sallallahu alaihi wasallam in ya so kuma da wanda suka zo baya yana duk abin da aka san cewa yawan tambaya ko zai kawo wani mana rashin fahimta misali a ce ba lokacin manzo ba ko da a yanzu ko kuma binciko wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wataala ya bar su cewa mubah ne ko kai ko kakkai ga sunan dai abubuwa ne Allah ya bar su madaukakin sarki to shi shigi a cikin wannan da yawan tambaya a cikin wannan to Allah subhanahu wataala a wannan ayar yana mana hani yake ce masa habbai akan zargi ne ko kuna so ne ku tambaye annabinku Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Yahudawa suka yi ta tambaya annabi Musa tambaya ba mai ma'ana ba tambaya ta izgili tambaya ta kurewa tambaya na a nuna cewa ya kasa shi ba annabin Allah bane to wannan bai dace ba malai ce a suratul ma'ida Allah subhanahu wataala ya mu labari cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tasalu an ashiya'a tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum mana ya ku wanda kowa imani kada ku rika yawan tambayan wasu abubuwa in suka bayyana aka yi sharhi aka yi bayani to wannan abin zai zamanto ya musguna muku ko ya takura muku ko kuma zai cuce ku ba abu ne wanda zai gyara ku ba kenan saboda haka idan Allah ya ce kaza halaka ne to ku tsaya daga nan idan ya ce wannan haramun ne a tsaya daga nan akwai wasu za ka same su tsakani su ba ce ba halak su ba ce ba haram to waɗannan ba so a rika ko ana kwantolo su kenan sai a bar su a haka in mutu ya ga dama ya aikata in mutu ya ga dama ba zai aikata ba Allah subhanahu wataala ya ce wa in tasalu anha hina zal qur'an tuda lakum lokacin da ake sauko da alqur'ani ku kuma kuna tambaya kenan sai abin ya zo sai Allah ya ce a kaza ne kowa ya zo ce ya manzo abu kaza halaka ne ko haramu ne a ce wannan haramu ne ko wannan halak ne kenan sai abubuwa su yi tsanani ga musulmi shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama rahmatun ne lil alamin rahama ce kamar abu ne wanda yake na waraka da jin daɗi da kuma hudda duk wani da bai bai wanda yake na addini na baya ko kuma na jahiliya ko na shirka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zamanto rahama ga al'umma dan ya zamanto addini ne addini ne wanda yake mai sauki malai cewa in tasalu an tafsiliha ba'da nuzuliha tabayyana lakum wala tasalu an ashiya'a qabla kauni kana kar ku rika tambayan abubuwa kayan su abku ku bari ha a samu wani zai ci amine ne idan kaza da kaza ya faru menene hukuncin shi to irin waɗannan ba a tambaya sai a bari sai abin ya faru fala'allahu an yuhrama min ajali tilka almas'ala malai tana yawa da can abin halak ne shikenan kai da kai tambaya a halaka ne ko haram shikenan sai a ce haramu ne to kana kaga kenan ka kawo wani abu wanda aka yi na hani dalilinka bala ce wali haza sabata fi sahihain da haka hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim min hadisi mughira bin shu'ba sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qil wa qal annabi yana hadin cece kuci a tsaya a yi ta maganganu akan wasu abubuwa halak ne haramu ne halak ne haramu abubuwa ne wanda wasu ma bai dace ba a yi magana a kansu wa kasaratu su'al da kuma yawan tambaya a yawan tambayoyi wa ida'atul mal da kuma banzatar da dukiya almubazzaranci wa fi sahih muslim a riwaya ta imam muslim annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam zaruni ma taraktukum kenan irin abubuwan dai da na bar ku akan shi ku tsaya nan ku bar irin tone-tone na ana ta kwantulowa ya ce fa inna ma halaka man kana qabla kun kasrat su'ali wanda suke yahudawa da nasara wanda suka wuce kahin mutane al'umma wannan ta annabi sallallahu alaihi wasallam diyawa yawan tambaya ya halaka su wani abu gashi nan ana ta yi a matsayin ba a ce ba haramu ne shikenan wani je je me ma'anar shi sai a ce haramu ne shikenan mutane sai su daina kuma wasu shiga cikin kumci to saboda haka kenan sai suka hallaka wasu kuma shi idan ya tambaya ma an aka ce haramu ne kuma sai ya ci gaba da yi kenan kaga ya hallaka tunda ya san haramu ne amma can da an yi gumba ai magana ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waqtilafuhum ala anbiya'i da kuma irin sabani da suke ma suke sa'a ma annabawan su annabi ya ce ku yi nan su sai su yi wani wuri daban fa iza amartukum bi amrin yace inna umurce ku da wani abu fatu minhu mastata'tum ku zo daidai iyawa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kai abu kaza kakkaje yayi ake yin shi sai nayi adadi kaza sai nayi kaza a kai godo godo iyawanka shikenan ka kare ka cika umurni nan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa so da yawa zaka ga irin ayyuka na ibada wanda suke da adadi kaɗan ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mafi yawa ayyuka ne na bid'a ayyuka ne waɗanda ake na kirkire sai a ce sai kai ɗari kaza ko sai kai dubu kaza to shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya umurce ka kai yanda zaka iya wannan yana iya yin goma a ƙarhin shi wannan yana iya yin ashirin wannan yana iya yin talatin kowa ya bi umarni na manzo sallallahu alaihi wasallama kuma yana nan akan abin da annabi ya umarni ya ce wa inna haitukum an shay'in fajtanibuhu in kuma na hana ku sai ku nisanta to a wajen hali ne ake so mutum ya yi kata'an amma in wajen umarni ne ka yi gwalgwadon iyawanka idan ma ba farilla ba ne ko sunna ne in ka gada ma ka yi kanan ladin sunna idan baka bane ba baka da wani zunubi kenan ka ga wannan ita ce abin da hanya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora sahabbai sai ya hana su yawan tambaya to abin da wannan ita wannan aya take nunawa mala ce wa haza inna ma qalahu ba'da ma akhbarahum anna allaha kataba alaihim alhajj annabi salasala ya ba sahabai labari cewa allah ya farlanta haji faƙala rajulun irin waɗannan masu yawan tambaya shi dai an ce an farlanta haji kawai sai ce a kulla amu ya rasulallah ya ce ya mazo wai hajin nan duk shekara alhali kuma annabi ya ce marra fil umur ɗaya ne kawai in kai guda shi kenan farilla ta safka a kanka sai wani yake cewa wai a duk shekara ne fasakata anhu rasulullah annabi ya kyale shi ya sake ya manzo sallallahu wai hajin nan duk shekara ne zamu rika yi annabi ya kyale shi sai da ya hodi so uku summa qala alayhi salatu wassalam sai annabi ya ce la yace walau qultu na'am la wajabat nace a inda nace eh to da sai ya zama wajibi kowa da a shekara mai hali sai ya je haji ya ce wala wajabat lamastatatun in ko ta zama wajibi to buku iyawa zai zama to nauyi ina saboda yanda yake na haji yanayinta mutum zai tara dukiya lokaci mai tsawo ya je to ina a ce duk shekara ne to kaga kenan wannan yana daga cikin irin abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana na yawan tambaya a wancan lokaci ko a yanzu ma irin abubuwa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa inna allaha halala haram halalan wa harrama haram wa sakata anil ashiya rahmatan lakum annabi yake cewa tsira da amince da tabbata a gare shi Allah ya halatta wasu abubuwa kuma ya haramta wasu abubuwa wasu kuma yayi shiru su ba halaka ba su ba haramu ba to irin waɗannan ne ba a so a yi tone tone ko kuma mutum ya ce dole sai ya dangana su da halak ko kuma dole ya dangana su da haramu waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na asali wanda malaman usul fiqh suke cewa al-aslu fil ashiya al-ibah duk abin da ka sani na halak haram to asalin shi mubah ne abu ne wanda ya cancanta a yi shi sai abin da shari'a ta ce ka a yi to yin ta ce ka a yi shi kenan ya huta daga asali to amma asalin komi halak ne shi yasa Allah madaukakin sarki lokacin da yake bayani akan abin da ya shahi abubuwa na haramu sai ya haramta su sai aka karanta su alkur'ani kaza da kaza da kaza da kaza to amma aka ce a zana halak to bai basu zanuwa saboda yawansu saboda kuma faɗin abubuwa wanda suke namu ba to saboda haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallama karan kanshi yana karantar da mu cewa akwai abubuwan da Allah ya shiru to ba dan komai kuma yace rahmatan lakum saboda rahama ya zamanto addinin nan da sauki kowa ya yi shi gulgudun iyawan shi duk lokacin da kaga wani tsanani to idan ka bincika ka tona za ka an bar hanya wala yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu annabi kuma ya bada bayani cewa yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru kullun abin da yake bayani ku rika mutane albishir kullun ka rika cewa an an yi aiki kaza aljanna za a shiga idan an yi aiki kaza aljanna za a shiga wanda ya nisanci kaza aljanna zai shiga to wannan shine a kullun a rika bishara kuma a rika janyo mutane ba wai a ture su ba a ci a irin ka Allah bai bukata ka ko a rinka kayi zunubi da yawa baka da alaka da ubangiji to waɗannan manganu ba su dace ba duk wanda ko da mutum Allah jarabe shi sabo yake yi ko Allah bude wuli ya bada lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah sai ya zo ya tuba ya bi Allah Allah subhanahu wataala gafarta mushi kenan saboda haka ita wannan aya haka take karantar da mu bai dace ba irin yawan tambaya Abdullah da Abbas da gare shi kala yake cewa ma ra'aytu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ban ga wasu mutane waɗanda suke cike da alheri kamar sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sa'aluhu illa an ithna ko isnatai ashara mas'ala ba su tambaye shi ba duka idan aka ilga irin tambayin da suka ma'annabi duka goma sha biyu ne wanda alkurani ya bayanin su يسألونك عن الخير عن الخمر والميسر يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن اليتامى معنى قرآن ya kawo su aulana abbas yake cewa babu wanda ya su alheri to kaga inda za a ce kawai a kowa abu ne kowa ma ya ce menene abu kaza menene abu kaza to kaga za a samu abubuwa da yawa wanda za a ce la kenan ka ayi idan aka ce ka ayi kuma ya zama hani to hani kuma barin shi yake da wahala to saboda haka aulana abbas yake cewa khairin mutanen duniya sabai na annabi sallallahu alaihi wasallama abinda suka tambaya duka sha biyu ne kuma qur'ani ya bayani kenan saboda haka yawan tambaya abin zargi ne sai Allah yake cewa am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qabl bal turidun kenan am anan kaman abu ne wanda ke na ta'kidi bal bari dai abinda kuke so tunda kuna yawan yi ma annabi tambaya a'a so kuke ku mushi irin na annabi Musa kenan shi ku yi rika tambaya shi a kowane lokaci tambaya kuma ba ta ma'ana ba a'a tambaya wai dan a sa shi ya kasa mala ce am hiya ala babi ya fil istifham ko kuma a'a ita wannan am tana nan a matsayin ta na cewa kamar tambaya ce ko kuna so ku rika tambayan annabin ku kamar yadda aka tambaya annabin Musa ko kuma ka ce a bari dai kawai so kuke ku rika mishi tambaya irin yadda aka ma annabi Musa alayhi salam suke cewa ya tsaruka ahal likitabi an tunazzara alaihim likitab minas sama'i faƙari sa'alu musa akbar min zalik wanda suke yahudawa da nasarawa sai su zo wajen annabi su rika ci a sabko da kaza don mi ba da sabko da littafin kaza a sabko da littafin kaza sai allah ba da labarin cewa bari dai sun tambaye annabi musa abin da ya haka abubuwa masu yawa kun dai ga ayoyi da makaranta na can baya sun tambaye kaza allah ya ba su sun tambaye kaza allah ya ba su abubuwa ga sunan masu yawa amma kuma sun kasa imani a ƙarshe suka ce annabi musa arin allaha jahra mu gwada mana allah kiri da kiri mu gan shi ido da ido ba haka zata musa ya kato bi zulmihim sai al aka yi wata tsawa duka suka mutu to kenan kaga wannan yayi cewa wai a sabko mana abu kaza da suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam allah ke ba manzo labari dan ya zamanto kaman lallashi ne ga zuciyar shi mana kare bata rai irin tambayar da yahudawa suke mishi bari abin da suka ma annabi musa ya fi wannan girma malaci wal murad anna allah zamma man sa'ala rasul sallallahu alaihi wasallam an shay allah ya zargi duk wanda suke irin wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'annut wal iqtirah irin wanda suke tambaya ta kasawa tambaya ba ta ma'anan a gaya mun in yi aiki ba tambaya ta cewa a sa shi ya kasa to wannan shine abin zargi kira inda za a ce wani abu ne na shari'a ko kuma wani abu ne wanda ya shige ma mutane an kasa ganewa to shi wannan ayi tambaya akan shi babu komi amma su tambayan da suke tambaya ce ta kurewa kenan ko a yanzu in tambaya ta zamanto ga wani malami ko ga wani abin da ya kama da haka na in na kurewa ne to zai shiga cikin wannan babi mana kenan ana so mutum ya tambaya tambaya wanda yake neman gyaran addini shi sai Allah subhanahu wataala ya cewa man yatabaddalul kufra bil iman ya ce wa man ya shitaril kufura bil iman kenan ma'ana wanda zai zo ya sai da abuwar wasu arha ya za a yi ka ba da imani ka ɗauki kahurci faƙari dalla sawa a sabil to duk wanda ya aikata wannan kamar ya karkace ma ai hanya ko kuma ya ɓace ma hanya wadda take miƙaƙiya ce malar ce faƙari kharaja an tariƙin mustaƙim ilal jahali wa dalal ga hanya miƙaƙiya mai haske hanya ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya barta ya koma hanya karkatacciya hanya wadda take cike da jahilci hanya wadda take cike da bata wa haka za halul lazina adalu an tasdiqil anbiya wattibai wannan shine hali ko kuma al'adar mutanen da suke korewa annabawa baya annabawan Allah maimakon su zo su tahi da su umarnin da suka yi su bi a su sai su ce babu su babu su ila mukhalafatihim wa takzibihim sai su saba musu kuma su karyata su واقتراه عليهم بالاسئله kuma su rika musu tambayoyi wanda suke na kasa allati la yahtajuna ilaiha wanda ma ba su bukata wai dan su sa ya kasa Allah subhanahu wataala kamar yadda yake cewa wata aya mai girma alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar daga cikin wannan mutane mutumin da zai zamanto shi ga gaskiya ta zo amma yana sai ya izgili da gaskiya amma kuma dalilin me wai akwai wata hanya da yake so ya dora mutane so yake ga mutane sun yi dandazo sun taru akan wannan hanyar tashi shine Allah ya mu labari shin ba gaba mutanen da suka canza ni'ima Allah suka mai da ta kawurci ga addinin musulunci ni'ima ce daga Allah rahama ce tsira ne sai mutum ya ɗauki kahurci ya bar addini to kaga wani ba karamin ci baya bane an ya so kuma wa hallu qaumahum daral bawar sai suka sabkan mutanen su suka gadar musu da wuri ko kuma gida waɗanda suke na dawama ko gida na walakanci ko gida na azaba maimakin ga inda za su yi aikin da za su gina aljanna sai ga mutum ya tsaya akan ƙarya yana kira zuwa gare ta yana kushe gaskiya alhali kuma ya sani irin halaye na yahudawa sai Allah ya ce jahannama yaslaunaha wa bisal qarar jahannam za su shiga irin waɗannan mutane kuma matabbatar su inda za su dawoma yayi muni sai Allah ce wadda kasirun min ahlil kitab ya diyawa daga cikin yahudawa da nasarawa sun yi guri su abinda suke so inda a san zuciyarsu ne abinda suke so lauyar duna kun min ba da imanikun ku fara da za a ce su maida ku bayan kuna masu musulmai su maida ku kahurai to wannan shine gurinsu ya zamanto ba a sallah ba a azumi ba a duk wani abu ba a kalmar shahada kowa wani abin da ya ga dama addini na zamani in ka ga dama ka yi kaza in ka ga dama ka fasa ba dan komi ba hasadan min inda anfusihim dan hasada da bakin ciki da keta da irin abin da suke gani na ci gaba na musulmai su kuma ba sa cikin waɗannan layin to sai suke su a kuma ku zo ko da ba ku shiga layinsu ba a matsayinsu na kahurai musamman yahudawa to ku shiga wani layin wanda za ku zama to kamar jemage ko ba arna ba shi mutum ba arne ba ba musulmi ba gashi nan dai ka kasa gane shi ba bature ba shi ba yahude ba shi ba musulmi ba shi ba dan turai ba shi ba dan afirka ba gashi nan dai mutum an sace kwakwallo shi amma mutum ne gashi nan to haka suke so musamman su yahudawa don ba kira ba suke wai ka zo ka shiga addinin yahudanci da ɗaya ba yahuda ba ya ce ma ba kai ka bar addini ka shiga nashi ba nasare ne ko musulmi ne a'a shi mine ne so yake dai ya rasa ka ya sa dai kai ka rasa naka in ya so ka je can kai abin da za ka yi shi dai ya rike nashi tunda shi nashi addini ne na jini addini ne wanda suna ganin su Allah ya zaba a duniya duk wanda yake ba su ba bawansu duk wanda yake ya zamanto ba nasare ne ko ya zamanto musulmi ne shi ko ya zamanto ba maguje ne ko bautan mi yake duk abin da yake bauta a duniya shi bai yahudi a wajen shi dai waɗanda duka targace ne bugo guda yake musu bayu ne nashi laysa lana fil ummiyina sabil kamar da suke cewa to saboda haka su tunda sun san addini gaskiya ne kuma a taura ta musu bayani su ma nasara sun san addinin musulunci gaskiya ne injila ta musu bayani to ga wasu nan sun rike gaskiya to sai ya zamanto akwai hasada tare da su min ba'di ma tabayyana lahum alhaq kenan bayan gaskiya ta bayyana a gare su at-taura ta bayani injila ta bayani ta kirkin ba wannan tayi wanda take hannunsu ba wanda suka canza suka rubuta abinda suka ga dama fa'afu wasfahu sai Allah yake cewa ya ku mumune kenan ku yi rangwame kuma ku kauda kai hatta ya'ti Allahu bi amri a Allah ya zo da al'amarin shi kina abinda yake wanda gina cin nasara ne ga musulmai inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala akan dukkan koyi mai iko ne wa aqimu salata wa atu zakka ku dai abinda ake so a gare ku a matsayin ku na masu imani ku tsaye da sallah ku bada zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum kuma duk abinda kuka yi dan kawunan na sallan ne na azumi ne na zakka na sauran abubuwa dai wanda suke na addini kai su dan kanka min khairin na alheri tajiduhu inda Allah za ku same su a wajen ubangiji Allah ba azalimi ba ne zai baka duk abin da kai na alheri duk karamcin shi Allah subhanahu wataala zai gwada ma shi a gobe kiyama kuma ya saka maka inna Allah bima ta'maluna basir Allah subhanahu wataala mai gani da duk abubuwan da muke aikatawa kenan saboda haka musulmi ya kamata ya san wane ne bai hude ya san wane ne banasare dan kariya imanin shi musamman ayoyin da muka karanta wanda suka wuce sattuka kai kusan ma darasin namu gaba daya tun da muka fara karatun nan Allah subhanahu wataala yana mana bayani ne akan wane ne su wane ne yahudawa ko kuma wane ne yahudi yaya alaka shi da Allah yaya alaka shi da annabawan Allah yaya kuma alaka yahudawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma alaka yahudawa da musulmai kina kaga duk wanda yake mai imani ya kamata ya san wannan dole mu karanci alqur'ani musu abin da yake ciki shine tsiranmu yake ciki kuma a nan ne tsarin da Allah subhanahu wataala tsara mana don mu samu mu rabauta a gobe kiyama da kuma irin hannunka mai sanda da ya mana yadda za mu rayu a nan duniya mu'amala Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu kome yana saboda haka dole ne mutum ya san kowane ne bai yahudi mala ce hazuru ta'ala ibadawul mu'minina an suluki tara'iqul kuffar min ahli kitab Allah yana kashedi da duk wani wanda ke imani ne kada ya sake ya shiga hanyar waɗanda suke ɗariƙoƙi da yawa na kahurci in ma ya zamanto na nasarawa ne ko kuma ya zamanto na yahudawa ne ya kamata kowa ya zamanto akan basira ma'ana ya zamanto akan ilimi akan cewa waɗannan ba sa son wani alheri ga musulmai kuma duk wanda kaga ya gama gindi da su ko ya gama kai da su to kada ka kada ka yi tsammanin wai za a yi wani abin kirki abin da ya sha addinin musulunci sai dai lamari na duniya sai dai rayuwar duniya wannan za su yi ta yi tunda su su ne malaman sanin harakokin duniya mala ce wa yu'allimuhum bi'adawatihim lahum fil batin wa zahir kuma Allah yana karantar da mu irin kiyayya da suke mana yahudawa da nasarawa a zahiri da batini zahiri dai so da yawa wani lokaci tana yawa ka kasa ganewa saboda zai zo ya rika saka a jiki ba yahuda ko ba nasari ai zaman lahiya ai a zuwa hada kai ai a zuwa yi kaza to Allah alƙur'ani zai karantar da kai kasan baɗinin miye yake kumshi a cikin zukatansu kenan musulmin da bai ji ƙur'ani ba bai ji irin wannan ayoyi ba sai saki jiki ya yi tsammanin za su iya gama gindi a yi zaman lahiya za su iya kaza ku diba palestine dai share kawo su ne aka aka zaunar da su amma sun mamaye garin gaba ɗaya sun andabe su kuma komi nasu ne bari ma duniya ita karan kanta babu inda aka samu shakat ko ba kowai bane take duk in ka kewayo in ka kewayo ka kewaya to sai ka samu alaka akwai yahudanci a ciki in tattalin arziki ne in abin da ya shahi rayuwa ne zamantakewar dan adam in abin da ya shahi menene komi da mulki ne wane ne sai ka same su ya zamanto dai mutane suna musu bauta wannan shine shine al'adarsu idan sun ci dukiyarka kuma sun ci banza babu zancen wani halak da haram a tsakaninsu dai a yadda suke hudi a tsakaninsu an samu halak da haram amma wai mutane wanda ba su ba don ya kashe ka ya kashe banza don ya ci dukiyarka haka banza ne dukiyar shi ce tunda kai bawa ne Allah ya halicce ga don ka mashi hidima mana tunanin banza ne da suke yin shi kuma yana nan suna rike da shi da shi suke aiki suke halakar da bayan Allah don su samu wasu abubuwa wanda suke na duniya sai a zamna su ɗari nawa aka zamna a falasini za a yi zama na yarjejeniya amma da an tashi banza ne to shi sa kenan su ma menene da yawa daga cikinsu suka yi nesa da musulunci sai suka mai da palestine gari ne na larabawa su kuma wanda yahudawa ne aka mai da abubuwan na ƙaumiya ƙabilanci larabawa da yahudawa sai allah ya sa musu ido amma inda da gaske addini ne suke da za a ce matsalar ta palestine eh lalle addini ne ake mato lalle tabbas da allah subhanahu wataala sai ba su nasara kuma ya karfafa su amma su menene a'a kowa ma ya zo da kirista da wanda bai da addini da wanda kowa kasar falastin yahudawa sun mamaye ta sai a je a yi ta zama wasu su yawa daga cikin shugabannin ba musulmi ba ne mana addinin kiristanci suke yana saboda haka shi yasa yawa daga cikin manyan manyan malamai bayanin da suke cewa babu ranar za a samu nasara dole tabbas sai an mai da matsala matsala ce ta addini a lokacin da za a samu nasara amma dan kabilanci allah ba ruwan shi da kabilanci babu ruwan shi da wannan ja ne ko wannan baki ne ko wannan balarabe ne ko wannan bayahudi ne ko kaza ne shi Allah zuciya yake dibawa inda za ce zuciya ta zama daya ta bi Allah to sai Allah ya kana sarar shi amma ya zama to kabilanci to shikenan sai Allah barku da kabilancin ku kenan mai karhi shi zai galaba malai ce wa ya'muru ibadal mu'minina bis safhi wal afwi wal ihtimal abu na biyu a cikin wannan ayar Allah yana karantar da mu mu zamanto mutane masu haƙuri in muka yi haƙuri kuma mu zamanto masu rangwame haka kuma idan muka yi rangwame mu zamanto kuma masu ihtimal kamar ka jure ka ɗauki abin ko da an ma wani abu wanda ke mummuna wanda zai saba ma zuciyarka baka ji daɗi ba to ya kamata ka danne ka jure haka Allah subhanahu wataala ke umurtan shine fa'afu wasfa hatta yati Allahu bi amri ai bi ma'ana bi nasrihi wal fath Allah subhanahu wataala me yace a gaba sai ya ce wa qimu salata wa atu zakah idan ya zamanto kuna neman nasarar ubangiji subhanahu wataala idan muna neman agajin ubangiji to ya zamanto muna bauta mishi bautawa ta hakika musamman kuma sallah to yaushe ne sallah ba mu yi ta ba mu tsira ta ba yanda ya dace mu rika neman ma'ana agajin ubangiji subhanahu wataala kenan dole sai mun tsaye da sallah mu ba da zakka duk wasu abubuwa da ke da na addini ya zama to muna yin su bayan mun yi haƙuri mun yi rangwame to shi kenan nasarar Allah subhanahu wataala sai ta zo malar cewa ya hisu mu ala zalika wa ragibin fihi dukkan wannan abubuwan da haƙurin da juriya da yin sallar zakka Allah maɗaukakin sarki yana mana yana kudaitar da mu kuma yana nuna mana cewa lalle wa tabbas ga abin da ya kamata mu ibada kama rawa Muhammad bin Ishaq an ibn Abbas Muhammad bin Ishaq yayi ruwaya daga Abdullah Abbas yake cewa kana Huyayy bin Akhtab wa Abu Yasir bin Akhtab min ashaddi yahuda lil arab hasadan huyai bin akhtab da abu yasir bin akhtab yahudawa ne manya-manya wanda sun yi mafi yawa gwada kabilanci ga wanda suke larabawa ne don su mafi imaninsa suka ƙimi ne ne hasada su don mi za a aiko annabi a cikin larabawa ba aiko shi ba a cikin wanda suke yahudawa ne to shi kenan daga nan sai hasada ta kudu malaci abdullahi abbas yake cewa iz khassahumullahu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya keɓance su su waɗannan da annabinsu wa kana jahidai ne fi raddin nasi anil islam su kuma sai zamanto wai su duk ƙoƙarinsu da suke a kawai su kare mutane kada su yi imani mastata'a duk yadda za a yi kada mutum ya yi imani to haka suke su haɗa abubuwan da suke so da sharri na kusa da nesa sai Allah subhanahu wataala ki cewa wadda kasirun min ahli kitab kina wani yana daga cikin sababin sauko da ita wannan ayar cewa da yawa daga cikin yahudawa ko nasarawa sun so su maida ku baya kenan bayan kun ci gaba kun yi imani su maido ku baya min ba'di ma ta bayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana a gare su Abdullah da Abbas yake cewa min ba'di ma adaa lahumul haqq Allah ya haskaka musu gaskiya sun gani sai suka ki imani shikenan wanda ya imani sai suke so su janye shi dan aibi babu kowa ya rasa abdullahi abbas yake cewa walakin alhasad hamalahum ala aljuhud hasada ce ta dauke su suka yi inkarin annabta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fafu wasfahu hatta yati Allah bi amri kaman Allah kaman ayat da Allah subhanahu wataala ke huda cikin sura al imran wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kaseera wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al umur za ku rika ji wanda suke an ba su littafi kenan ba yahudi ko ba nasare wanda suke kayan ku za su rika muku cutarwa abubuwa maganganu na cutarwa ayyuka wanda suke na cutarwa kai hamma mushrikai su ma haka duka za su haɗe muku kai cutarwa na baki cutarwa na aiki sai Allah ce wayan tasbiru idan kuka yi haƙuri wa tattaku kuma ku guji tsoron Allah fa inna zalika min azmul umur wannan yana daga cikin manyan manyan lamurka kenan kare zama to wata magana ta hana ka imani kada zama wani aiki da kake na alheri wani aiki ko ko ta magana wadda take mara kyau ta hana ka a'a ka yi kokari ka dage ka jajirce ya zamanto ma'ana kana daga cikin waɗannan mutane wanda suke masu haƙuri ne masu tsoron Allah Allah subhanahu wataala ya ce fa'fu wasahu hatta yati Allahu bi amri Abdullah ibn Abbas yake cewa ita wannan ayar an shahita da satin da ya wuce mu magana akan nasa kinawar tana daga cikin abulan an ba sai ke cewa ayar da aka shahita da faɗa Allah subhanahu wataala aya ta biyar a cikin sautu tauba yake cewa faqtuluhum faqtul mushrikin haythu wajadtumuhu kenan an ce musulmai yahudawa sun takura musu aka ce ku yi hakuri ku kyale su nasarawa sun takura musu an ce ku yi hakuri to shikenan wata rana sai aya ta sabko faqtulul mushrikin haythu wajadtumuhum kenan aya yaki ta zo cewa ku yaki mushrikai duk inda suke kenan kaga a lokacin ba zancen haƙurin wancan aulana ba sai ke cewa an shahi ita wannan aya da kuma ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min allazina utul kitaba hatta yutul jizyata an yadin wa hum saghirun asad tauba hayyau yana ita wannan ayar ta shahi waccan fafu wasfahu hatta yati Allah bi amri kenan Allah ya bada izini musulunci ya zamna akan kafafuwan shi malai ce fa nasakha haza afun anil mushrikina katada da suddi su ma haka suka bayani cewa ita wannan ta shahe zancen hakurin mana kenan yanzu musulunci yana da izza yana da buwaya dole shi ma ya kare kanshi ya nuna shi ma ba kan wallasa bane saboda lokaci yayi hayo kuma malai ce wa yarshiru ila zalika aidan qawluhu hatta ya'ti Allahu bi amri da Allah subhanahu wataala ya cewa ku yi hakuri ku jumre har sai Allah ya zo da lamarin shi ibn abi hatim ya ruwaya daga usama dan zaid yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yafu al mushrikin ahli kitab annabi da manzon shi suna rangume da mushrikai da wanda suke yahudawa da nasarawa kama amarahumullahu kamar yadda Allah ya umarni fa'afu wasfahu wa yusbiru ala al'aza kuma duk wani cutarwa da suke sai su yi haƙuri sai Allah ce fa'afu wasfahu hatta yati Allahu bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir sai zama to a wannan lokaci kowa haƙuri yake a zage su a zangome su a ga musu mangana da aka dama sai su yi haƙuri wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yata'awwalu min al'afwi ma amarahu Allah bihi yana aiki da abinda Allah ya ce mishi fa'afu wasfahu hatta azina Allahu fihim bilqatli aw faqatala bilqital ha lokacin da Allah ya umarni da ayyaki kina a wannan lokacin ne wannan rangwame ko kuma wannan hakuri shikenan sai aka shahe shi bala yace faqatala Allah bihi man qatala min sanadidil quraish da aka yi wannan yakin sai ya zamanto manya manya daga manya manyan qurayshawa Allah subhanahu wataala ya shahe su daga dorin duniya babu su bala ce walam arahu fi shay'in min kutubus sitta shi wannan ruwaya yana zancen mana a kutubus sitta babu shi yace walakin lahu aslun fi sahihaina da Usama bin Zaid mana Allah subhanahu wataala kenan anan yake so nuna mana a karantar da mu cewa wancan abin da Yahudawa suke zargan manzo sallallahu alaihi wasallam na zancen nas mana shahi wata aya kenan daga ciki ta wannan ayar ma fa'fu wasfahu mana an shahi ta da ayoyin da suke bayani akan jihadi to hada Allah madauki sarki wa aqimu salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah shi kuma wannan kudaitarwa ne akan mutum ya shagaltar da kanshi abinda zai amfane shi dole abinda zai amfane ka a gobe kiyama to ya kamata a ce ka shagala ya zamanto shine kake aikatawa kai zamanto abubuwa na duniya sun rude ka kare zamanto kuma kai mutum ne wanda kai sakaki abinda ya shahi Allah madaukakin sarki shi ne mala yake cewa alhassu alal istigali bi ma yanfa'uhu kowa ya abin da zai amfane shi musamman a gobe kiyama ka je ka samu lada mai yawa wannan shine abin da ya dace daga tsaye da sallah ita ce babba idan mai arziki ne kuma ya bada zakka har ya zamanto Allah subhanahu wataala mun bi shi da kyau mun zamanto shine a gaban mu addinin na Allah shine muka rike to shikenan sai mu samu nasara ta Allah madaukakin sarki a nan duniya har a gobe kiyama gobe kiyama idan mutum bai ba aiki mai kyau kamar da malam yake cewa hatta yumkin lahumullahu an-nasara fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati aw wa yawma yaqumul ashhad ranar da za a shaidu za su tsaya kare zaman to ana ma shaida akan mummuna aiki a a matsayin ka na mai imani kai aikin da za a ma shaida cewa wani dan wani mutumin kirki kowa sai an mun shaida yawma la yanfa'u yawma la yanfa'u adh-dhalimin ma'ziratuhum wala humul la'natu wala hum su'ud dar duk wani wanda yake mutumin banza Allah kiyaye gobe kiyama bai da uzuri dan sai sun nemi uzuri to ya kamata mai imani ya jajirce kada ya sake ya shiga cikin waɗannan wanda za su bada uzuri ya Allah a dan dakata mana ko kuma a maida mu duniya Allah ce walau ruddu la'adu liman huwa ko da an maida sai sun koma irin wannan aiki nasu na zalunci ko kuma na sa'a ma Allah da manzon shi kenan kaga duk wanda yake mai imani zai gwalgwadon iyawa ya zage damzi akan cewa ka bauta mu Allah gwalgwadon iyawa ka zage damzi yadda kake fafata wajen duniya to haka ita malahira to Allah subhanahu wataala yake cewa babu zancen uzuri kuma ba zai amfani ba a gobe kiyama wala humul la'natu wala hum su'ud dar sai ma Allah ya bi su da tsinuwa kenan rashin albarka Allah ba zai gama su da rahamar shi ba kuma za su samu mummunan gida shine wutar kiyama Allah subhanahu wataala ya kare mu da haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa inna Allaha bima ta'maluna basir Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa annahu ta'ala la yaghfalu an amali amilin duk wani aikin mai aiki to Allah bai rabkana yana nan yana gani ga mala'ikun shi yasa suna rubutawa kuma Allah kana nan akan kulawar shi kenan kasancewa duk wani aiki da zaka yi na kirki to Allah yana yana ya rubuta wannan aiki kuma gobe kiyama zai saka maka wala yati'u ladaihi babu wani aikin da zai bace mana a ce kayi wani aiki mai kyau kuma gobe kiyama ka je ka laluba ka rasa shi babu wannan sawun kana khairan aw sharran ko kuma a ce alheri ne ko sharri ko kayi mummuna aiki a nan duniya ka yi dogaro da wani abu na cewa ko za a cuce ka ko kuma kai wata wani ɗarika kake bi kana cikin 'yan ceto na shehu ko wani wali ko kuma kai jikansu ne ko kuma kai na kusa da su ne to ka tabbatar wannan ba abin da zai amfana da kai komai sai aikinka in alheri ne za ka gan shi in kuma shari ne allah kiyaye shi ma za ka gan shi fa'innahu yujazi kulla amil bi amali mala yace duk wani mai aiki to Allah sai ya saka mishi saboda kenan dole ya zamanto kowa ya tsaya ya bi Allah madaukakin sarki har ya zamanto ya ci gajiya irin aikin da ya gobe kiyama Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abinda kuka gabatar abinda ka aikata inda ne alheri ne to tabbas a gobe kiyama zaka same shi a wajen Allah madaukakin sarki waliyahdharu ma'siyatahu to saboda haka kenan mutane sai su shiga taitayensu mana kowa ya tsoraci saba ma Allah dan abinda kai sai ka same shi sai Allah subhanahu wataala amma wadan shi basirul mala yace fa innahu mubsirun Allah madaukakin sarki yana kallo duk abinda zaka aikata kenan wannan kadai idan ka san girman Allah madaukakin sarki kasancewa duk abun nan da zaka aikata yana ganin ka to lalle wanda shi ma yana daga cikin abin da zai saka zai sa maka burki akan sabon Allah sai zaman to kenan sai abu na kirki zakai wanda kana alfahari umurni ne na Allah zakai amma idan ya zaman to sabo ne kake na Allah idan ka san girman Allah to wannan kenan zai sa maka burki to Allah subhanahu wataala a wannan aya mai girma har yau kenan yana karantar da mu babban abin da yake na ayoyin waɗannan su ne yawan tambaya kamar da muka ci sai dai malamai ana sun yi wani tafsili wanda yake mai yawa duk da cewa baya daga cikin babin namu amma yana bayana akan cewa duk tambaya da take take da ma'ana ko kuma tambaya wanda take ta gyaran addini ko kuma tambaya wanda ma a yanzu babu wahayi kenan yanzu babu wani wanda zai ce kaza yana matsayin shi na haramu ya canza shi ya zamanto halak ko kuma yana zaman halak ya canza shi ya zamanto haramu a'a kenan mutum yana iya tambayar shi ya tambaye abin da zai gyara mashi addini to amma da sharaɗin kai zamanto izgili ne idan ya zamanto da izgili kenan ya shiga hali waɗanda suke na yahudawa ne Allah subhanahu wataala ya taimake mu wa qalu
wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara na'am tilka amaniyuhum قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون na'am Allah subhanahu wataala yake cewa wa qalu wai su kenan ahli kitab yahudawa da nasarawa suke cewa lan yadkhul aljannata babu wanda zai shiga aljanna babu wani musulmi wanda zai shiga aljanna ko kuma wani wanda bi Allah akan hudansu suka ce illa man kana hudan sai wanda ya zama to bai hude ne to wannan shi ne shiga aljanna au nasara su kuma su ma nasarawa suka ce a'a sai wanda yake addinin kiristanci shi zai shiga aljanna tilka amaniyuhum Allah subhanahu wataala ce waɗannan dukkan gurace guracen su ne babu wani dalili qul ya manzo sallallahu alaihi wasallama ka ce musu hatu burhanakum ku zo da dalili dalilin da za ku ce babu wanda zai shiga aljanna sai bai hude ko ba nasari in kuntum sadiqin in ya zamanto maganar da kuke gaskiya ne Allah subhanahu wataala sai ke cewa bala mana a gaskance magana ta gaskiya man aslama wajhahu lillah duk wanda ya imani da Allah madaukakin sarki wa huwa muhsinun kuma yana mai tauhidi mana yana bin Allah kadai falahu ajruhu inda rabbi to wannan yana da ladan shi a wajen ubangiji wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu wani tsoro a gare shi abinda zai iske a gobe kiyama wala hum yahzanun kuma ba sa wani bakin ciki abinda suka bari a nan duniya zuciyarsu lahiya lau wa qalat al yahud sai yahudawa suka ce laisatin nasara ala shay'in su nasarawa ba akan komai suke ba na bin Allah addinin su ba addinin kirki bane haka yahudawa suka ce wa qalat an-nasara laysat al-yahud ala shay su ma nasarawa sai suka rama suka ce ai su ma yahudawa ba akan komai ba suke na addini kawai dai addini ne suke wanda Allah ba mutunce su da komai ba wa hum yatluna kitab Allah ya ce kuma alhali dukkan suna karanta littafi shi bai yahuda yace ba nasare ba akan komai ba yake shi ma ba nasare yace bai yahuda ba akan komai yake ba kazalika qala allazina la ya'lamun Allah subhanahu wataala ce kama haka maganan waɗanda suke kahin su wanda ba su san koyo ba su wani basu da wani ilimi misla qawlihim haka suka yi wata magana irin wannan wallahu yahkumu bainahum Allah subhanahu wataala shi zai yi hukunci tsakanin su yawmal qiyama a ranar tashin kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kance suna sabawa kenan sabani yanzu ya ma wuce su yanzu ba musulmi ba a'a su yahudawa sun ce addinin nasarawa ba komai bane su kuma nasarawa sun ce addinin yahudanci ba komai bane to ma'ana Allah subhanahu wataala sai yake cewa hum yatunul kitab to kenan nan kaga akwai abin nazari tunda su ga littafin su sun ce at-taura su ma wannan ga littafin sun ce injila kuma kowa ya ce kowa ba akan komai ba yake ba kenan kaga sai Allah subhanahu wataala yake tunatar da mu cewa hum yatunul kitab insha Allah sati mai zawa zamu da sanan garin cewa lokaci abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan gaba daya wanda ke na kuskure ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah